إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau rana ta juma'a goma sha ɗaya ga watan zulƙa'ada hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 1441 wanda ya yi daidai da uku ga watan bakwai miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam shekara ta 2020 wannan shine darasi na hudu kenan a cikin wannan qasida mai albarka mai suna ummul qura wadda ta fi shahara da hamziya wadda muhammad ibn sa'id al-busiri ya rubuta domin yabo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma bayani akan wani abu na rayuwarsa za mu tashi shafi na takwas da yake bayani lokacin da annabi sallallahu sallam ya yi hijira ya bar garin makka zuwa madina da kan hanyarsa ya ambaci wasu abubuwa da suka faru musamman lokacin da suka shiga a cikin kogo suka ɓuya to akwai wani da ya biyo bayan su domin yana neman su wanda ake kira soraka da ya musulunta daga baya da ya hau doki yana ƙoƙarin ya ga cewa ya kai gare su to amma kuma bai samu wannan dama ɗin ba dokin nasa ma kasawa yana ƙoƙarin samun matsala to shine ya ci gaba da cewa ثم ناداه بعدما سيمت الخصفة وقد ينجد الغريق النداء فطوى الأرض سائرا والسماوى تلعلا فوقها له إسراء فصف الليلة التي كان للمختار فيها على البراق استواء فيها على البراق استواء وترقى به إلى قاب قوسين وتلك السيادة القعساء رتب تسقط الأماني حسرا دونها ما وراءهن وراء ثم وافى يحدث الناس شكرا إذ أتته من ربه النعماء وتحدى فارتاب كل مريب أو يبقى مع السيول الغفاء وهو يدعو إلى الإله وإن شق عليه كفر به وازدراء ويدل الورى على الله بالتوحيد وهو المحجة البيضاء فبما رحمة من الله لانت صخرة من إبائهم صماء واستجابت له بنصر وفتح بعد ذاك الخضراء والجبراء وأطاعت لأمره العرب الأر باء والجاهلية الجهلاء وتوالت للمصطفى الآيات الكبرى عليهم والغارة الشعواء ثم نادى سأدنا شي صراطة آه يكرى النبي صلى الله عليه وسلم لوكتين دا يجهلك لك tana batun samuwarsa shi ne ya karanta a baitin da ya gabata cewa wannan dokin da yake kansa ya yi ƙoƙarin shigewa cikin ƙasa da ta sunkoya ta faɗi da shi to ba'ada bayan masimatil khasfa an kusa a kefe wannan dokin nasa da ya siffanta shi da jarda'u mai karamin gashi to a wannan lokaci shine sun mana dawo sai ya dinga kiran annabi kuma ya agaza masa wanda shi ya zo ne ko don abubuwa guda biyu ko dai ya kashe annabi sai na abubakar ko kuma ya kamo su ya dawo da su makka yanzu abu ya fi karfinsa shi ne yanzu kuma agaji yake nema waƙat haƙiƙa ya ce yunjidu annida'u kira na kawo alkhairi ga alghariƙa wanda ya nutse cikin ruwa ko kuma wani musiba ma'ana kiran da ya yi zai amfane shi kuma ya amfane shi ya kira annabin nabi ya masa addu'a taguwar tasa ba ta kife ba bayan ya duk wasu alamomi waɗanda ke tabbatar da cewa taguwar za ta kafe a cikin ƙasa kamar yadda aka yi wa ƙarun fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard to shi ma haka aka so a yi masa to da ya tabbatar da halaka zai shine sai ya dinga kira annabi yanzu ba magana kashe annabi a kan wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sayan musulunta faɓawal arba annabi sallallahu alaihi sallama ya yanke ƙasa sa'iran yana mai tafiya da malamai ke cewa ya yi tafiya da garin makka ko kuma yana nufin daga makka zuwa madina shi yake nufi ko kuma a'a tafiyan da aka yi da shi daga makka zuwa baitul maqdis albaitul maqdis to annabi ya yanke zango yana mai tafiya a wannan lokaci wannan shi fi dacewa da siyakin baiti cewa ana nufin tafiyar da aka yi da shi daga makka zuwa albaitul maqdis lokacin da za a je da shi ai mai araji da shi ya karɓi sallah wasamawati ula haka annabi ya yanke zangon tafiya ko yana mai tafiya sammai guda bakwai al'ula maɗaukaka lahu isra'u yana da tafiyar da ya yi a cikin dare lahu fauƙaha saman wa'annan sammai ɗin ko kuma wannan ƙasar ko kuma su duka gaba ɗaya domin duka da tafiyar da aka yi daga maka zuwa albaitul maqdis daga albaitul maqdis zuwa saman bakwai duka cikin dare ne aka yi shi dama yanci al-isra ana nufin as-sayru fil layl tafiya a cikin dare subhanallazi asra bi abdihi laylan dole haka tafiyar da aka yi cikin dare ba da rana ba ita ke kira al-isra eh daga asirru ne saboda lokacin da kake yin tafiyar ba kowa yake sanin kaya ba shi yasa bayan ya dawo da ya tara mushrikai ya ce musu ga tafiyan da ya yi suka ce kaya bai yi ba dare guda haba tafiyan da ake yi rabin wata kai ka ce ka zo ka yi ta dare ɗaya kuma baka ma tsaya nan ba daga nan kuma an je har saman bakwai da kai faɗi dai abin da hankali ka ɗauka suka karyata shi fasifin laila kai mai karatu ka siffanta wannan dare allaci wadda kana ta kasance lil muhtari ga annabi abin zaɓi fiha a cikin wannan daren istiwa'u alal buraqi annabi ya daidaita akan dabbar da ake kira al buraqu da hadisai sun zo kan cewa mala'ika jibril ya zo masa da dabbar da ake kira al buraq wadda ita fauqa al himar wa duna al bigal wadda ka tafi zaki girma amma ba ta kai alfadari ba kuma fara ce kal ita dabbat sannan idan ta ɗaga kafanta tana tafiya to duk inda ganinta ya kai can ne za ta ɗora kafanta wadda ka dabba ce mai saurin tafiya tana da saurin tafiya kwarai da gaske to shine ya ce ka siffanta wannan daren da aka ɗauki annabi samanta daga ƙofar ka'aba aka je da shi har zuwa ga ainihin baitul maqdis wanda annabi ya samu daidaituwa ma'ana ya hau akan wannan dabba ɗin da ake kira burak wa taraqqa bihi kuma mala'ika jibril ya hau bihi wannan damir yana koma zuwa ga jibril mala'ika jibril ya hau da annabi bihi yana koma zuwa ga annabi ba malaika jibril ne wa tarakka damirul ga'ib shi zai koma zuwa ga malaika jibril ai wa tarakka jibrilu bi muhammad sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya hau sammai bakwai tare da annabi sallallahu alaihi wasallama har suka kai ila qaba qausain kamar yadda alkur'ani ya ambata fakanan ƙaba ƙausaini aw adina to shine abin da yake nufi abin da ya rage tsakaninsa da ubangiji bai wuce tazaran kibiya biyu ba tsawon tazaran kibiya biyu ba shine ma'anar ƙaba ƙausaini din watilka siyaratu to wannan shugabanci da aka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama al-qa'fa'u shugabanci ne wanda yake mai wahalar samu ko ka so ka same shi to ya fi ƙarfinka shi ake nufi da alƙa'a sa'u yana da wahalar nema shi yasa ba wani wanda ya taɓa da'awar ya samu wannan ba taɓa samu ba hatta su musaili matul kazzab da suka yi da'awa annabta cikin abin da ya da'awa bai faɗi wannan ba wasu suna cewa musailam a musaili matul kazzabe bi kasirillah shi ne daidai amma musaila matu kuskure ne haɗawa ne haka fir'aun shi ma bai taɓa da'awan cewa ya taka ya tafi ba ya dai sa an yi mai gini ya ce ko zai kokari ya samu ya je ya ga allan da annabi musa ke da'awa aka yi ta gini aka yi ta gini sama yana ta yi sama amma bai gane ba komai ba wasu kuma suka ce alƙasa'u fil lugha ta'ani as-sabita abin da yake tabbatacce to a lugha ana kiransa alƙasa akan ce almartabatu ƙasa'u bi ma'ana daraja tabbatacciya an fahimci wannan to duk wanda ka fassara shi zai iya ɗauka abinda da yake son ya tabbatar maka wannan shugabanci da aka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatacce ne gare shi sannan abu ne wanda yake yana da wahalar samu ba kowa zai same shi ba rutabun wasu irin darajoji ne jam'u rutuba darajoji ne tasqutul amaniyu su wa'ancan darajojin da aka baiwa annabi to tasqutul amaniyu gurace gurace na halittu suna faduwa ƙasa hasara saboda gajiyawa ga kai ga wa'annan darajojin jiya da mutum ko aljani ko wata halitta ya so ya taka ga wa'annan darajojin da aka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam to duk gurace-guracen nasa kariya za su ma'ana za su faɗi ƙasa hasara suna gajiyayyu saboda ba su iyawa wane mutum abu ne wanda aka ce an yi shi don wane kawai to idan wani ya zo shi kuma yana son ya ce shi ma ai za a bashi ko zai samu wannan abun to kaga yana wahala kansa kamar yadda ƙur'ani ya ambata sai sun marji'il basara karratain yanqalibu ilayka albasaru khasi'an sai ce wa huwa hasir wa huwa hasir bi ma'ana wa huwa ajiz ganin naka yana gajiyayye ba zai iya ba to shine ma'ana hasra bilha yakan zo kuma da ma'anar nadama da takaici kazalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alayhi wannan yana nufin takaici da nadama yan ce al-kha bil kha to shine khasara eh tabiya dole a bambanci eh duna wato kuma bayan waɗannan darajojin yace ma wara'ahunna babu wani abu gaban darajojin nan wara'u gaba ma'ana babu wani abu gabansu ba wata daraja da za ka ɗauko da za a ce wai tana gaban wa'incan darajojin babu ta kalma alwara'u ta daga cikin kalmomin da ake kira al'abudadu fil luga kalma ɗaya ce amma kuma tana ɗaukar kaza da akasin haka akan ce alwara'u ana nufin baya akan ce alwara'u kuma ana nufin gaba jalassu wara'aka zai iya ɗaukar gaba zai iya ɗaukar baya duka filluga an gane ko kamar yadda ƙur'ani ya ambaci wannan wa kana wara'ahum malikun ya akhuzu kulla safinatin gasba kaga wara'ahum ai amamahum ba baya gare su ake nufi ba al'abuzat bidbat kishiyoyi ma'ana ta ɗau ma'ana gaba kuma da aka sin kama al'asa asa asa asa akan ce asa asan lailu bi ma'ana a ƙabala akan ce asa asan lailu bi ma'ana a dabara dare ya zo rana ta faɗi akan ce asa asan lailu haka kuma in safiya za ta waye dare zai wuce kuma akan sai asa asal laili to ita ma wannan suna nan da yawa akwai malamin da ma ya rubutu akan wannan al'adudadu ake kiran su sun mawafa sannan annabi sallallahu alaihi sallama ya isa garin ya dawo garin makka bayan an yi isra'in da shi an yi mi'raji ya dawo garin makka yu haddisun nasa yana ba mutane labari shukuran saboda godiya ga ubangijinsa id atathu an-na'ma'u min rabbih saboda ni'ima daga ubangijinsa ta zo masa yana dawowa da safe sai ya dinga ba su labari cewa an yi tafi jiya daren jiya ya je albaitul maqdis daga nan an je sammai bakwai da shi da sunan godiya ga Allah subhanahu wata'ala sannan wata hadda kuma ya kalubalanci duk wani wanda ke ganin cewa shi ma yana da awar falala ko annabta ko yana jin cewa shi annabi ƙarya yake annabi ya kalubalance shi shi ma ya zo da irin wannan abu ya ce farta ba kullum muribin sai dukkanin mai kwankwanto farta ba wato sai sai ya rude ya shiga rudu shi ne ma'anar farta ba au ya buƙa ya ce shinga tambaya au ya buƙa ma'asuyuli algusa'u ma'ana au ya buƙa algusa'u yanzu tarkacin gebe irin su leda da sansame itace da guntayen itace da kara da abinda dai gebe ke kwaso yayi na gebe to yanzu yana tabbata ma'asuyuli tare da ma makon ruwa mai yawa da gebe ya kwaso a gaba zai tabbata ruwan zai mi zai yi gaba da shi to haka darajojin annabi sallallahu alaihi wasallama suke in suka zo suka samu ƙarerayen makaryata ko da bokaye ko na matsafa ko na wane ne wane ne to haka mu'ujizojin annabi sallallahu alaihi wasallama za su zo su rubuza dukkanin kamar yadda ya dai faɗa a baya cewa mu'ujizojinsa duk wata ƙarya ta boka ko bokanci ta goge ta tanar kita wa huwa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya da'u yana kira ilallahi ilal ilahi zuwa ga Allah abin bauta wa in shaqqa alaihi kufrun bi tare da cewa kafirce masa da suka yi to ya yi ma annabi nauyi annabi bai ji daɗin ƙaryata shi da suka yi ba domin ya zo ya gaya musu ga sakon da Allah ya bashi suka ce karya kake mafi yawancin suka karyata shi su abu jahal abu lahab da makamantansu su al'asu bin wa'il su al'aswad suna nan da yawa wanda zai ambace wasu daga cikinsu suka karyata shi to shine ya ce baka annabi yana kira zuwa ga al'ila abin bauta wa in shakka alaihi kufurin bi duk da ya yi masa nauyi shine shakka ya saƙula alai ya yi masa nauyi kufurin bihi kafurce masa da suka yi wazdira'u da kuma wulaƙancin da suka yi masa su dinga jifa shi da miyagun kalmomi yau a ce mai boka gobe a ce mai matsafi makaryaci sha'ir wane ne wannan izdira izgi ƙasƙanci wulaƙanci ba abinda ba su yi masa ba to shi yasa duk da haka kuma annabi bai daina da'awa ba shi yasa Allah ya ce da shi fala'allaka bakhi'un nafsaka ko ala asarihim illam yu'minu bi hadha alqur'ani asafa bi hadha alhadisi asafa to a tare da bakin cikin da ya samu yake tare da shi kuma duk da haka bai haƙura ba sai ci gaba da da'awa yana ta karantar da su to wannan ke nuni ashe al'ada ce ta in mutum ya yi wa'azi aka karyata shi ba zai ji daɗi ba to kuma ba bari zai yi ba al'ada ce ta mai wa'azi yana wa'azi aka kaskanta shi kai masa wulaƙanci ba zai ji daɗi ba amma ba bari zai yi ba tun daga abin da Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa yadullu wara annabi yana nuna ma halittu alallahi ga wane ne a ubangijin su bit tauhidi ta hanyar kade ta shi Allah da da ibada da bauta wa huwa mahajja kuma wannan abin da annabi yake nuna ma mutane shine hanya albaydau wadda take fara tas ba ta da wani baki ko wata matsala sai ce fabima rahmatin a dalilin rahama a dalilin wata rahama da jin kai min Allah daga Allah da ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam lanat sakharatun sai ga dutse samma'u wanda yake kurman dutse mulmulalle mai sulfi wanda ko an samu diga an buga shi ba za ta yi tasiri a kansa ba to wannan dutsen shi ake kira sakharatun samma'u to sai ga dutse wanda yake da hausa ana kira ne kurman dutse lanat sai ga shi ta yi taushi ko da hannu ma kana iya mace ta saboda rahamar Allah amma da kamin tahowar rahamar ka sa diga ka buga ba ta wace ba min iba'ihim saboda ƙin karɓar da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama da suka yi su su abu jihar wannan yana siffanta maka irin ƙarfin da zukatan mushrikai yake da shi irin yadda suke da ƙarfi kai ka ce kamar wani irin dutse ne mai tsananin ƙarfi mulmulalle mai sulbi kaga akwai wahala to irin su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira zuwa ga tauhidi amma sakamakon rahamar Allah sai zukatan nasu suka yi taushi suka dawo suka amsa kira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama in kun kalli rayuwar irin su sai na umar su hanza da sauransu duka mutane ne masu ƙarfi game da harkar ada game da harkar shirka da jahiliya amma cikin rahamar Allah kuma sai gashi zukatan nasu sun yi taushi sun dawo sun bi addinin musulunci shi yasa komi kangaran mutum da girman ba a cewa ba za a yi masa wa'azi ba mai yiwa cikin rahamar Allah a samu zuciyar tashi sai ta taushi sai ya karbi addini haka duk yadda mutum ya girmama a bid'a ba za a ce a kyale shi ba kira shi zuwa ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da ka sakharatun sama inna yana tashbihin zukatan su kafirai da quraishawa da ainihin wato dutse wanda yake mai tsananin karfi wastajabatu lahu sai ce wastajabatu lahu bi nasrin a dalilin nasara nasarar da Allah ya kawo wa fathin da kuma fatahi buɗi-buɗi da Allah ya ce iza ja a nasarullahi wal fatah to a dalilin wannan shi ne ce wasta ja bata lahu ba a da zakal khabarau sai ga sammai ta amsa kiran manzon Allah wal gabara'u da kuma ƙasa ma'ana halittun da ke sama da halittun da ke ƙasa sun amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallama a sakamakon nasarar da Allah ya bashi da kuma fatahi da Allah maɗaukin sarki ya bashi an kira sama da alhadara saboda ta yi kama da kori in ka kalli yanayinta an kira ƙasa da algabara suka ce saboda lokacin da za a yi halitta to an an duk abin da an ka halitta da ƙasa an halicce shi ne da ɓangarorin ƙasan gaba ɗaya ya sa ka siffanta ta da algabarau amma ana nufin mutanenta wannan majazi ne akali an gani shi malaman balaga suke kira almajazul akali kaga ya jingina amsa kiran manzon Allah ga ainihin sammai da kuma kasai amma wal muradu kuma jama'ar da ke ciki halittun da ke ciki wannan balaga ana kiransa almajazul akali yana nan da yawa a ƙur'ani wa ta'at li amrihi kuma al'arabu larabawa al'arba'u wa'inda suke tsintsan larabawa su wasu sulka da wani kabila ba larabawa na asali su ne al'arabu al'araba'u ya ce wa a ta'at li amrihi sai gashi sun yi da'a ga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan walijahiliyatu haka rayuwa ta jahiliya ko addinin jahiliya aljahala'u waɗanda suke jahilai su ma sun yi biyayya ga umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana mafi yawa daga cikinsu sun amsa kiransa haka wata al'ayatul kubra mu'ujizoji manya-manya da Allah ya bashi wata walat sun dinga bibiyar juna suna tahowa a jere wannan ta zo wannan ta zo shine wata walat almuwalat kenan jeranta abu eh to haka mu'jizoji manya-manya sun jerantu ta fuskar tahowa lil mustafa ga abin zabi alaihim kuma a kansu su kafara su ake saukan ma wa'annan mu'izojin don su yi imani da shi banda wannan walgharat kuma ga kai farmaki hari yaƙe-yaƙe shine alghara ash-sha'wa'u yaƙin da ya game kafiran gaba ɗaya duk inda wani kafiri yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sai da ya yaƙe shi in ma bai yi da kansa ba to ya tura wata runduna a jiya yaƙe shi wanda ya kamata a kira su an kira su sai da annabi ya ƙara wannan aiki kakaf sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shine ma'ana ashawa abin da ya yadu gaba ɗaya ko ina akwai shi shi sa larabci ake kira da mace almar'atu sha'awa'u idan tana da yawan dangi ita da da yawan dangi ta ɓangaroren gaba ɗaya ɓangaren mahaifiyarta da ɓangaren mahaifinta tana da dangi da yawa ya dangi ce to ana kiranta da almar'atu sha'awau bil'ai laraba na son auren irin wannan mata amma tana da to saboda yawaituwar dangin nata shi yasa aka kira ta da wani da haka duk al'amarin da yake yaya ko ina akwai shi ana kiran ana sifanta shi da wannan ya ci gaba da cewa wa'iza ma tala kitaban duk lokacin da annabi ya karanta wani abin karatu kitaba ana ana nufin wani abin karatu ba littafi ba minallahi daga Allah kila wahayi aka yi masa na wata sura ko kuma wata aya aka saukan masa talathu katibatu sai katiba wata runduna ta yaki talatu sai ta bi shi ma'ana duk sanda annabi ya karanta wata aya wadda take dauke da bayanin jihadi cewa a je a yi yaƙi ko a je a yi kaza to za a samu wata runduna ta yaƙi ta bi shi khadara'u waɗanda suke masu takubba ko makaman yaƙi shine ma'anar khadara'u saboda al'adar sojoji in za su je yaƙi to za ka ga mai takobi ya rataye takobinsa mai adda ya rataye addarsa mai kaza ya rataye kaza mai mashi ya rataye mashi duk wani abin yaƙi to sojojin da suka siffanta da wannan su ake kira katibatun hadara rundunar yaƙi masu ɗauke da makamai ko takubba ko masu ko adduna da sauransu wakafahul mustahzi'ina wa kam sa'a nabiyyan min qaumihi istihza'u yanzu zai koma wani bangare kuma bangaren mutanen da su kuma suka karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu ji nina na asakamakonsu wani mataki Allah ta'ala ya ɗaukan musu saboda ya zamo izina ya zamo wa'azi da gargadi ga wanda zai biyo baya to shi da ce wa kafahu Allah ya isan ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama almustahzi'ina masu yi mai izgini tunda ya faɗa a baya wasu sun mai izgini cikin ƙwarai shawon ko sun ƙasƙanta shi to amma da damuwa ta yi mai yawa saboda abin ba daɗi mutumin da yake ganin yana da gaskiya ɗari bisa ɗari amma a zo a ƙaryata shi a dinga cutar da shi a dinga ƙasƙanta shi da sauran abubuwa kaga ba zai ji daɗi ba to da abin ya yi yawa annabi sallallahu alaihi sallama ya nemi Allah shi mai maganin su ya roƙi Allah kuma sai Allah ya mai maganin su har Allah ya saukar da aya inna kafainakal mustahabi Allah ya ce kale mu da su duk wanda ka yi ma izgili to za mu yi ma maganin shi to an ce akwai mutum biyar wayanda su sun fi kowa izgili ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin ƙwarai shawa gaba ɗaya to amma da suka kai ma annabi inda suka kai masa to shine sai allah ta'ala ya sokan masa da wannan aya bayan an saukan masa da wannan aya jibril ya karanta masa wannan aya sai ya ce da shi to ka roƙi allah allah ya halaka su sai annabi je gindin ka'aba ya yi addu'a su biyan ne za mu karanta su ya yi addu'a bayan ya yi addu'a allah ya halaka su sai mala'ika jibril sai ya dinga biyarsu yana ya nemi su ishara ya nuni wannan kafiri ya nuni wannan kafiri ya nuni wannan kafiri to duk kafirin da ya nuna shi kenan kawai sai ya haɗu da wani bala'i kuma bala'in sai ya zan ajalinsa kuma nan take sai ya mutu haka aka yi ɗaya bayan ɗaya suka mutu kuma jere ga juna wannan shi mutu da safe wannan ya mutu da yamma wannan ya mutu da daddare wannan ya mutu da asuba haka suka yi lokaci guda suka kare su da yanni Allah na kashe su sai annabi ya samu hutu akwai masu izgili amma ba waɗanda sun ka kai su to su ne zai faɗa mana a nan ya ce wa kam da yawa ake samun sa'a nabiyan istihza'u da yawa ake samun izgili ya bakanta ran wani annabi ba ma annabi kaɗai su sallallahu alaihi wasallam da yawa annaba wanda Allah ya turo to an samu annabin da izgili min qaumihi daga mutanensa sa ya bakanta masa rayuwa kamar yadda aka samu wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yace wa ramahum annabi ya jefe su bi da'awatin da wata mugunyar addu'a min fina'il baiti daga farfajiyar ɗakin ka'aba lokacin da aka saukan mai da waccan aya din inna ka faina kal mustahzi to ko da aka saukan mai ita yana a tsaye a nan cikin farfajiyar ka'aba yana nafila to a nan ne bayan mala'ika jibril ya ce ya musu addu'a sai ya musu mummuna addu'a bayan ya yi addu'a shi kuma sai ya bi su yana nuna musu yatsa yana musu ishara to bari ku ji abin da ya faru da su fiha a cikin wannan addu'ar da manzon Allah ya fana'u akwai halaka lizalimi daga waɗannan azzalumai masu izgili ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in baka san su ba hamsatun su biyan ne usibu an same su bida'in kowanne kuma abin mamaki ciwo Allah ya turo mai ciwo rashin lafiya an same su da wani mugun ciwo sai ce warrada ita kuma halaka min jinudihi daga cikin rundunonin halaka al'aduwa'u akwai cututtuka cuta ma wanga rashin lafiya to ɗaya ce daga cikin sojojin halaka in ana son a halaka mutum ana iya turo mai rashin lafiya kisa za a ga rashin lafiya da dama yana kashe mutane yana kashe halittu saboda shi ciwo ɗaya ne daga cikin rundunonin halaka ba wai sai an saukar da tsawa an halaka mutum ba ba sai an turo wuta ta kone mutum ba ba sai an turo iska ya halaka mutum ba kamar yadda aka wa sauran mushrikai da wani na iya cewa to don me da aka turo musu rashin lafiya ba ya musu irin abin da aka yi ma'adawa samudawa da sauransu ba to shi na ya sigaraki ya ce a ka sani daga cikin rundunonin halaka to akwai rashin lafiyoyi wani ciwon ma gara ma a halaka ka ka huta irin ciwon da bainal hayati wal mauti to su biyan ne ya ce fadahal aswada buna muttalibin akwai wani babban kafiri da ake kira al'aswadu buna muttalibin shi ne na farko shi ne kan gaba wajen izbili ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce to fadaha ya halakar da al'aswada kafirin nan da ake kira al'aswad buna muttalibin dan muttalib ayyu amal makanta mafi girma shi ciwon ido kawai Allah ya tura mai bayan annabi ya mai addu'a mala'ika jibril ya zo ya yi ishara ga idanu nan take sai idanu ne suka kama ciwo suka yi ta zubar da hawaye sai da idanu sun ka cayi kuma ya mutu shikenan kuma cikin 'yan sa'o'i ba wai ɗaukar dogon lokaci ake yi saboda a kaskanta lamarin shi a jarabe shi da abin da galibi ma bai cika kisa ba ciyan ido to amma yau da girman kansa da tinkahonsa da cewa shi ya kai ya kawo gashi an jarabe shi da kankanar cuta kuma ta zamo ajalinsa kuma cikin kankanin lokaci to shi ne ce ayyu aman dukkanin makanta fadaha al'aswad ta halakar da al'aswad bin muttalib ya ce kuma ai mayyitun bihi ko al'ahyawu ita makanta dama mayyitun matsayin mutuwa ce bihi a dalilin wannan makanta ɗin ga al'ahyawu inda suke rayayyu mana mutum ko da rayaye ne don Allah ya ga dama sai ya jarabe shi da makanta kuma ya mutu haka na biyunsu wadahal aswada ya halakar da aswadu buna abdiyabusin shine na biyu ana kiransa al-aswadu buna abdiyabusin shi kuma abin da ya halaka shi istisqa'u shine ciwon ƙaba shi kuma ana mai addu'a jibrilu na nuni ne kawai sai jiki ne ya dinga kumbura yana ta ƙaba yana ta ƙaba yana ta ƙaba yana ta ƙaba sai ya daɗe shikenan an zaƙahu ka asarrada ya shayar da shi kofin ruwa na halaka ma'ana na mutuwa abinda shi kuma ya halakar da shi kenan in gane ko yawa istisqa'u an saqahu ka asarra istisqa'u shine fa'ilin saqahu ma'ana saqahu istisqa'u kumbura ciwon ƙaba ya shayar da shi ka asarrada kofin mutuwa kofin halaka sai kafiri na uku wa asabal walida to sai alwalid bin al-mughira shine na uku shi kuma abin da ya same shi khadshatu sahamin shi kuma suka kibiya kibiya ta suke shi an ce ya biyo ya fito kan hanya yana tafiya sai ya biyo kusa ga wani da ke koyon halbi shi bai iya ba koyo yake yi to yana nan yana koyo ya halba ba daidai ba sai kibiya ta balle ta samu alwale da bin mugira sai ta soke shi an ce tana suka ta ga kafa sai kafa kawai ta ahaga tana guncewa nan take ba sharatan sai kafa ta kille aka ƙara jan dogon lokaci kuma ta ƙille haka jiki ne ta tsaye yana ƙiƙirewa yana ƙiƙirewa har ya halaka a haka shi kuma ya mutu kaga shi ya haɗu da wahala to ya ce gubar da ta yi tasiri gubar wannan kibiya ɗin da ta yi tasirin wurin halaka shi alwali bin mugira ya ce alhayyatul raƙaɓa'u maciji mai zane musan maciji mai zane ko? to guban macijiya mai zane kasurat an ba ta kai karhin guba wannan kibiyan ba wato gara ma a ce macijiya ce mai zane ta cije shi ta fi sauki bisa ga dahin da ya jiya a cikin wannan kibiyar don ko cikin maciji to mai zane ya zama mugu mai zane ga kai saman kai to ya dai shi da wahala ya cije mutum mutum bai mutu ba to amma guba ta yi kasorat ba ta kai ga ainihin guba wannan kibiyar ba haka kuma kawai allah ya kaddari guba ga wannan kibiya din sai ta yi ta canye naman jiki ne jiki ne na kirkirewa yana guncewa sai ya mutu to sai ce sai kafiri na hudu waƙabat shaukatun ƙaya mun san ƙaya ko? waƙabat ita kuma ta ta kashe ko kuma ta ta ƙarar da alamu hujjatul asi akan rayuwar al'asi almuhujja ana nufin alhayat shi kuma ƙaya ta ƙarar da rayuwarsa al'asi bin wa'il shi kuma bewaye yana tafiya sai kaya ta soke shi da ta soke shi sai aka turo mala'ika jibrilu sai ya ƙara tura ta cikin ce ta shige ko an so a cire ta ba ta cewa shi kenan sai kafa ta ƙabe ta ƙabe ta dinga jan ruwa ta dinga jan ruwa ta dinga jan ruwa ta dinga jan ruwa shi kenan sai ya mutu an ka huta da shi shi kuma kaya ta kashe shi an ce mala'ika jibril ya nuna kafa ta shi na tafiya kawai sai ya taka wata kaya bai sani ba daga na an ce mako da ya kai gida shi kenan faɗuwa ɗaya aka ga ya mutu to sai shi ne ya ce falillahi alherin Allah ya tabbata ga an naƙa'atu shauƙa'u shauƙa'u a kan suka wannan ƙayat mu addu'a ma muke mata alherin Allah ya tabbata gare ta ta yi mana jihadi wa alal harif to ga wani gungumammen kafiri shi kuma sunansa alharisu maula tsilalata sunansa ke shi kuma abinda ya halaka shi wa alal harisi abinda yake ya tabbata ga alharisu alquyuh wasu ƙuraje shi kuma sun ka fito mai saman kai ƙurji kawai Allah ya halitta mai wani ƙurji saman kai kawai shikenan sai ya kama girma ya kama girma sai ƙurjin ya ji ruwa sai zan ruwan gaba ɗai yamma mai kansa sai kan nasa ya rufe gashi tsaye kai ne ya rufe yana wari sai ya faɗi mutu shi ne ce wa ƙari sale bai hara asu kai ne ya ci gaba da zubar da ruwa daga wannan mikin wasa alwi'a'u wannan jikka ta kan nasa ta yi muni mugunyar jikka ce saboda ta ɗauki abubuwa daban-daban akwai kafirci akwai shirka akwai munafunci akwai cin mutunci ga annabi sallallahu alaihi sallama to kun ji ma'anar aya inna ka faina kal mustahzi kun ji hanyar da an ka bi an ka halaka su shi yasa duk wanda haga yana izgili ga mai da'awa ba sai ka faɗa da shi shi abinda mai ta'alimi ya karantar da mu a jiya mutum na cutar da kai ba sai ka rama ba in dai akan gaskiya kake to Allah da kai ne zai yi ma maganinsa da kansa to sai wasu mutum bai su kuma da suka yi abin a zo a yaba abin a gani su kuma sun yi kokari sun taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam su sun yi akasin abin da wa'ancan suka yi amma su ma mushrikai ne lokacin da suka yi wannan abin to amma saboda abin kirki ne suka yi to shi yasa kuma za a ambace su ana kiransu hamsatu sahifa su wayannan mutum biyar labarinsu yana da tsawo amma abin da ya faru shi ne lokacin da su shawa al'amarin annabi ya dame su tun bayan karɓo sallah da ya yi to sai suka ga kullun ana ta samun masu musulunta kamar addini yana ta ƙarfi yana ƙoƙarin gishi nasu addini na shirka da al'ada to labin ya dame su sai suka je suka nemi baffansa abu talib cewa ya miƙa musu annabi sallallahu alaihi sallama su kashe shi ya ce a ko alama ce to kai ya za ka bai wa mutumin da kai kanka baka yarda da shi ba kuma ka ba shi kariya sai shi alwali da wancan da an ka halaka kamin a halaka shi alwalid bin mugira yana da wani yaro da ake kira umara shi wanda umara matashi ne kuma yana cikin matasan da ake ji da su sai ce to zan baka umara ka rike madadin annabi ni kuma sai ka bani annabi sai mu je mu kashe shi abu talib ya ce har yanzu bai yadda ba suka yi suka yi yake yadda sai suka haƙura wannan a shekara ta biyar bayan annabta bayan suka fita batun shi sai suka je kuma suna tunanin ke zai a su tunda abu talib babba ne babba ne sosai kuma da cizo ne duk da bai musulunta ba to sai suka je suka yi mitin da suka yi mitin suka tattauna suka ce yanzu kawai matakin ƙarshe su kashe annabi kawai duk hanyar da za su bi a kashe shi ana nan sai labari ya kawo mashi abu talib da ya samu labari sai ya ja musu kunni ce kas su kuskura su yi wannan ba wanda zai kashe mai dan dan uwansa su kuma suka ce sai sun kashe shi to a haka sai banu hashim da banu muttalib sai suka haɗa kai su ne dangin manzon Allah don laraba dangi dangi ne ga shi nan barkatai to sai suka haɗa kansu wannan gidan guda biyu banu hashin da banu al-muttalib suka ce to gaskiya ba za mu yadda a kashe annabi ba za mu ba shi kariya duk da ba mu yadda da shi ba sai suka ɗauko shi suka sa shi cikin wani sha'ab wani rafi suka zagaye wannan rafin suka hana kowa ya isa gare shi to su kuma sauran laraba da suka ga haka su masu son su kashe annabi sai suka sake mitin aka je mazauna aka tattauna su abu jihar aka ce to yanzu ya za a yi sai suka ba da shawarar to abin da za a yi yanzu tun da abin ƙabilanci ya shiga kunga da banu hashim da banu muttalib ba su goyon bayan a kashe ne mutum ɗaya ne kawai ya ɓalle abu lahabi shi ɗaya shi cikin banu hashim yake ta ɓangaren uba da ɓangaren uwa amma sai ce shi ya goyi bayan a kashe annabi sau haka sai aka zo tare da shi aka zauna aka mitin suka ce to yanzu za mu zauna za mu rubuta yarjejeniya wa junanmu mu samu takarda mu samu wanda ya rubutu ya rubuta in aka rubuta mu je mu rataya ga ka'aba saboda karfafa abin da muka yi na alkawari shi da suka ce za su rubuta abubuwa guda uku kan banu hashim yanzu ba magana annabi aka yi ba abu na farko za mu yanke auratayya tsakaninmu da su ba za mu aura daga gare su ba kuma su ma ba za su aura daga cikinmu ba na biyu ba za mu saye daga cikinsu ba ba za mu saida musu ba ba za su saye gare mu ba na uku kuma ba za mu karɓi duk wani sulhu tsakaninmu da su sai sun yarda da abin da muke nema kowa ya ce ya yarda a mazaunat aka samu wani marubutu sai rubuta takarda ya rubuta waɗanda abubuwa guda uku su abu jihar su abu lahab aka yi tauƙi aka yi sigineta da komai shi wanda ya rubuta takardar nan wurin ma hannu ne shan amma duk da haka bai zama wa'azi ba gare su aka je aka rataya ga ka'aba kuma haka ta tabbata duk wani wanda ke cikin banu hashim ko banu muttalib to babu wata hulɗa da aka yi da shi garin maka da sauran ƙauyuka ma gaba ɗaya in shago gare ba a tsaye ba mai sayan kaya ne in shi ka bukata ya saye sannan kuma ba za a sai da masa kuma su ne mafi karanci kamar ka ce ɗaya cikin dubu misali ɗaya cikin dubu ba su kai ɗaya cikin dubu waɗanda suke da wannan ra'ayi ba to haka aka ci gaba da tafiya suka yi ta wahala aka shekara haka abincinsu ya ƙare aka shekara biyu sai da suka shekara biyu cikin wahala babu wata mu'amala da ake yi da su babu su kuma suka kafe ka duba ba su yadda da annabin ba amma saboda yan uwantaka da kuma abin da aka saba da shi na jahiliya dama jahiliya akwai wannan bai wa dan uwa kariya ko ba akan gaskiya yake ba to ana nan to matsalar da aka samu a nan cikin waɗanda suka yi wannan zaman akwai waɗanda su kuma suna da alaƙa da banu hashim ko banu al-muttalib amma ta ɓangaren uwa alaƙa ta uwa domin alaƙa ta uwa ta fi rauni ba ta kai ƙarfin alaƙa ta uba ba ba ta kai ƙarfin alaƙa ta uba ba to sai abin ya dame su ganin cewa ga kawunninsu can yan uwan mahaifansu mata cikin wahala da yunwa da tsanani da sauki kuma sai abin ya dawo yana damun wasu daga cikinsu to a haka saboda dai wannan nasaba ɗin wasu daga cikinsu sai sun ka dinga ɗaukar abinci cikin dare a ɓoye suna kai ma ‘yan uwansu cikin banu hashim ko banu almutali a ciki ba a kori da ake kira hakim bin hizam hakim bin hizam wanda shi na na khadija mata annabi ‘yan uwar mahaifinsa ce to wata rana cikin dare sai ya cika buhu na abinci sai ya dora ma bawansa ya ce je ka kai mata cikin dare bawan ya kama hanya sai ya haɗu da abu jihar ya ce kayi na zaka sai ya wada mai yadda zai da sai ya ci kwalata ya shaƙe shi sai ga wani da ake kira abul bukhtari abul bukhtari wanda shi ma da shi an kai wancan zama amma shi ma yana da dangin uwa kuma hawaye can ɗin shi ma abin ya fara taɓi ne sai ce ma abu jihar ka kyale shi mana halli sabilau kyale shi ya ce wala ba zai kyale shi ba sai ya dinga bugu ne ya bubbuge shi ya zazzane shi ya tattaka shi da ƙafafu ya hana ya isa inda yake son ya isa to ana na akwai da ake kira hisham bin al-harith wanda shi da shi an kai zama shi ma yana da wata ƙauna ƙuba cikin banu hashim kuma tana can cikin yunwa to haka yake ɗiba abinci cikin dare yana kai mata wani lokaci tun da yarjejeniya ta an kai in an kama ka matsala ce kuma ga ta can rataya a kaba ya rataya ga ka'aba kamar to ƙarshen alƙawali kenan babu wani alƙawali mafi ƙarfi sama ga wannan ya zauna ya yi tunani ya ce wai ko da na da cizo yanzu in zauna ana cutar da 'yan uwan mahaifiyata sai je isko wani da ake kira zuhairu bin abi umayya shi ma duk da shi an kai zama shi ma yana da yan uwa cikin banu hashim ya ce zuhairu ya ce ya ce yanzu kai rayuwarka ta yi daɗi kana cikin walwala ka cika sha hankalin ga kwance ga yan uwan mahaifiyarka can cikin wahala kai yanzu wannan akwai hankali cikin wannan ina mun ka gadi wannan daga iyayenmu ya ce wallahi ka gani ko? ya ce to ya za mu ya zan yi da abin da zama an kai an kai mitin kuma an kai alkawari ya ce inda shi zuhairu yake gaya mai inda zan samu na biyu da za mu haɗa kai mu je mu ce mu ba mu yarda da wannan takarda ba kuma sai an yaga ta sai shi sham ya ce to zan goya ma baya ya ce to ina na uku don akalla mu kai biyar sai ya ce da shi je ka nemi muna na uku sai shi hisham ya tafi ya samu wani da ake kira zama'a shi ma yana da yan uwa a can ya gaya mai irin abin da ya gaya wa zuhairu shi ma ya ce to ya zai shi ma fa abin na damunsa ya rasa yadda zai kuma gashi alkawali ne an riga an yi da zai samu wani shi ma gaskiya ce to ai kana da dan uwa akwai zuhairu kuma ni magani ya to zai ka nemo mana na hudu ya je ya samu abul buhtari wancan da ya ce ma abu jihal ya kyale yaro abin nan hakim bin hizam shi ma ya gaya mai wannan magana shi ma ya ce bai da abin da zai yi amma shi ma da zai samu wani eh da zai goyi baya a je a yaga takardar nan sai ce to ai kana da wani kana da wani kana da wani har mutum hudu yanzu na biyar ake nema sai aka ce wajen wani shi kuma ana kira ne al-mut'im aka je wajen shi shi ma aka yi to haka dai suka haɗu su biyar a takaici da suka haɗu sai suka je suka zauna gefe daban sirran a asirce sai suka zauna suka yi mitin ya za su yi su fito mu wannan al'amari su fa son su kai fa a yaga takardar na alƙawalin na a rusa shi ana nan suka tattauna suka ce yanzu abin da za a yi tunda majalisa na zama karfe kaza mu bari sai lokaci ya suna da majalisa kusa da ka'aba ce to in lokaci ya yi shi kenan za mu ci mutsa'im ya ce shi shi zai fara magana wannan da aka yi magana da shi na ƙarshe bayan an zo ya zo ya yi ɗawafi bakwai ga kaba kowa ya zo wurin har da shi abu talib yana zaune wurin a lokacin su abu jihar su abu lahab da sauransu sai ce jama'a shi mutsa'in sai to lahiya ka zo da wata sabuwa ne yan uwan nan nashi mutum hudu su kuma suna nan zaune dama sun yi linkin sun yi planning sai ce jama'a abin nan da aka yi ma banu hashin da banu almutalib bai daidai ba wannan zalunci ne kuma ina kalubalantar mutumin da zai iya kawo min hujja daga kakanninmu ko iyayenmu akan haka ina mun ka gadi wannan abin yaushe za mu zo mu bar yan uwanmu cikin matsala shekara biyu da wani abu ba su da abinci ba auratayya tsakaninmu da su ya ce wallahi wannan zalunci ne sai abu jala ce kai rufe mana bakin ka mutumin banza ya manya za su zauna a yi alkawali ka zo ka ce wai kaza kaza kaza ya ce to shi ne wallahi bai zama sai an yaga takardar nan shi mutsayi abuja ya ce ƙarya haka kasabta ƙarya haka sai zama a miƙe tsaye ya ce ma abuja al'anta aka zaba minu kai ko ka fi shi ƙarya ka fi shi ƙarya sai abul bukhtari shi kuma ya miƙe tsaye ya ce sadaka zama abinda zama ya faɗa gaskiya ne wallahi ba mai dada ga takarda ba ba mai yadda ba sai hisham shi kuma miƙe tsaye ce sadaqatu ma da kai zama da kai abul buktari abinda kuka faɗa gaskiya ne kun yi gaskiya kuma waka zaba man kala gaira zalika duk wanda ya faɗi wani abu ba wannan ba ƙarya yake sai abu ya ce to ya ce wannan shawara a kai kuma ba na an ka yi ta ba makirci ne wanda an kulla shi ya gano nan take sai almutsaim ya hau ka'aba ya je zaro takarda ko da ya zaro takardar ma takarda gara ma ta canye takardar in ban da suna Allah Allahumma shi dai gara ba ta canye ba aka ya gata shike sai zo yan nan mutum bai su ne zai kawo mana labarin su sai dai bai kawo kissa ba amma mai son ƙarin bayani kisa tana da tsawo zai iya samun nasiratun nabawiyya ta ibn hisham a mujalladinsa na farko ya kawo wannan labari haka ibn sa'ad a littafinsa a tabaqat shi ma a mujalladinsa na farko ya kawo wannan labari haka as-salihi ya rubuta wani malami da ake kira as-salihi na tarihi ya da littafin subulul huda wa rashad mujalladi kusan goma sha wani abu ne akan tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kawo wannan kissa a mujalladinsa na biyu an gani to kun ga ai sun yi abin kirki ko ana yaga takardar shi ke sai banu hashim da banu muttalib suka samu yanci kenan wannan kangi wannan takunkumi da an ga samu su to shi ne ce fudiyat khamsatu sahifati bil khamsati in kana lil kirami fidawu yace fudiyat an fanshi khamsatu sahifa wa'ancan mutum biyar da suka ce ba su yadda da sahifa takarda ba ba su yadda da yarjejeniyar da an ka rubuta ga takarda ba bil khamsati an fanshe su da halaka wa'ancan kafirai da aka ambata a baya guda biyar wayanda an ka jaraba da rashin lafiya daban-daban daban-daban daban ma'ana su kafiran wayancan masu izgili ga annabi sun cutar da annabi sun wa annabi kaza da kaza da kaza sai aka kawo su kafirai kuma madadin su su kuma suka yi abin a zo a gani duk cikin su ba wanda ya musulunta a lokacin to amma saboda mutum iya abin kirki ko shedan ne dole a bara shine babin adalci duk wanda ya abu mai kyau za a faɗa ko sai ce in kana lilkira mai fida'u ya ce tabbas fansa ta kasance ga masu karamci ma'ana wa'annan mutane masu karamci ne masu baiwa ne da suna da tausayi suna da tunanin ya kamata suna da wannan sannan ko ba su ba dama ana ba da fansa ga mutanen kwarai an gani? yawwa dama kakan fanshi abin da kake tunanin mai kyau ne ya fi wanda za ka bayar wannan shi ne fansa don haka su waɗancan kafirai da wa'in biyar da wa'in su ma kafirai ne mutum biyar to amma kuma su wa'in nan sun ɗara wa'incan kafirai balala sun fi su tausayi sun fi su tunanin bai kamata a cutar da 'yan uwansu ba shi yasa aka fanshe su aka halaka waɗancan sai kuma Allah ya kawo su madadin su kuma suka zo suka yi abin da ake jin daɗi shine abin da yake nufi da baitin sai ya ce fitiyatun za ka gamsu matasa ne a gani ba ce da cijawa ba matasa kuma dama dukkaninsu matasa ne daga ɗan shekara ashirin da biyar sai ɗan shekara talatin ba wanda ya wuce shekara arba'in su biyar ɗin nan da suka yi tsaye sai an yaga takarda ai da ji kasan ba aikin da ci jana ba ko ba haka ba a yawowa to shi ne ya ce bayyatu sun yi mitin da daddare mitin ɗin da sun kai ya za a yi su fito da magana yaga takarda ala fi'il khairin akan aikata alkhairi hamida subhu asubahin ta gode ma amrahum al'amarinsu wal masa'u kai yamma ma ta gode ma al'amarinsu ma'ana ba wanda zai ji abin da sun kai inda mai hankali ne bai gode musu ba ya ce ya la'amrin ka ya wannan al'amari mai girma a tahu ba'ada ko a tahu ba'adu ya kamata ba ba'ada ba atahu ba'adu to bar shi dai ba'ada din sai zan idafa atahu ba'ada hisham yace ya la'amrin ya al'amarin da yace atahu zam'atu al'amarin da zam'a ya zo masa ibn al'aswad zam'atu ibn al'aswad shi ne sunansa wato ya al'amarin da zam'atu ya zo masa ba da hishami bayan hisham ya gabace shi kun san hisham shi ya fara wannan tunani shi ya fara tunanin bare ya je ya gawa ne da shi ne sai fara zuwa ya samu zuhairu ibn abi umayya to a wata riwaya an ce zam'a ya samu akwai saɓanin ruwayoyi to amma dai wanda ya fara wannan tunani shine hisham ibn al-harith to shine shi malam yake ta'ajjubi yake cewa ya al'amri ya al'amari al'amarin da atahu zam'atu wanda zam'a ya zo masa ba da hishamin bayan hisham ya gabace shi da wannan tunanin innahu shi zam'a din alfata saurayi ne al'atta'u mai yawan je ma alkhairi shi da ma duk inda ya je alkhairi to sai ya je masa duk inda ya je alkhairi sai ya je masa to labarin su bai kare amma sai mu takaita a nan saboda lokaci surutun kuna shiga cikin rakodon zai kawo su ɗaya bayan ɗai Allah ta'ala ya taimaka ya kuma yi muni jagora dama duk sanda ka tsaya ga gaskiya to Allah zai iya taimakonka wani lokaci ta hanyar makiyinka ba duk wannan gudunmuwar da annabi ya samu ta hanyar makiyansa ne waɗanda ba su yarda da shi ba ba su yi imani da shi duk da an samu wasu daga ciki sun musulunta daga baya amma mafi yawancinsu ba su musulunta ba mafi yawanci daga cikinsu abin da dai ake so ga mai dawa shine haƙuri da juriya da kuma tsayuwa akan gaskiya ko da wani lokaci wannan shi zai sa ka yi nasara akan makiyan ka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته